تعالى عن أسعد رسول الله وعلى آله سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأسس الباقية لا زال إلا الأولى راجية وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن يا سالم الفاتي ورضي الله تعالى عن زوج الأزواج قلوب الأقدار فعلي بالدار الإدلاكي هاتم الهاتمين أم نساء على جبال ورضي الله تعالى عن شيخ عمر رضي الله إلا الله شيخ المسدد والأمن والستر والكمال والمعرفة والإيقين والتصديق واللطف والرشد والهداية وارضي الله تعالى عن كل من يتألق بأزيال أهل الله من يوم حلفت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسأل كل رفعة ما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان دريد تسعين دوك وجيومنا جواهر المعاني الله يتمكي من يسند دم أني محمد الله يتمكي من يسند دم أني محمد الله يتمكي من يسند دم أني محمد صلى الله عليه وسلم domin duk martaban da ake magana akan jawahar mani to martaba ne da ake magana kaf abin da shafi annabi muhammadu ne amma aksari mutane ba su san ma inda aka sa kai ba saboda zurfin zurfin bincike zurfin magana shautiya ne akan annabi ke magana amma abin da ake ganewa kaɗan ne suke ganewa amma manzo Allah ke tallinsa ka gane in ka gane ka ɗauko wani abu daga ciki daga duk yana girma annabi muhammadu domin girman annabi muhammadu shine girman ainihin sabansa yana girma annabi muhammadu yana girma al'umman annabi muhammadu da dukkan magana in ka ga annabi muhammadu aka ce maka misali shau tijjani kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza ne ya ce a cikin al'umman manzala ɗaya ne daga ciki kaga an kai duk abin da za a gaya maka na martaba ne to annabi ake girmawa domin al'amuran kullu yahudi layi komi yana koma hannunsa ne saboda mazala shine komai wanda Allah ya ba shi kyautan komai kuma wa min kalami radiyallahu anhu qala shawjiya ne a fada ma'ana nahdatul ilahiyya zabura na ilahiya hiya kiyamu lillahi billahi shine tsayuwa billahi lillahi tsayuwa lillahi da lillahi da Allah billahi ga Allah bila muwazitul hawa babu wani abu na son zuciya ko tamfa ko abu nan guda daya yaushe ne su tafi falam ya ba ma'auhu shay'un babu abin da ya saura min mutabatil hawahu na daga son zuciya a ce mutum ya yi aiki da son zuciya to ya zama ba son zuciya wato babu wani abin da ake bautawa a bayan duniya fiye da hawa mutuba'an fiye da hawa mutuba'an fiye da son zuciya wannan halitta ne tun daga farko har zuwa ƙarshe illa mun asama hullahu domin dole in ka ga yanayin da Allah ya halitta hakan Allah ya halitta to aikin yana tare da mutum ne amma an baka daman ka yi ƙoƙarinka ka yi iya ƙoƙarinka Allah kuma ya sanya ka akan gwadabe na gaskiya kullum ya sirri lima hulika lahu kullum me sirri lima hulika lahu kowa an halice shi akan yadda aka gine shi an halice ka yadda aka gine ka kuma an sa ka akan daidai in mutum dan wuta ne dan wuta ne in dan aljanna ne dan aljanna ne amma sai aka ce to ya rasulullahi tun da haka ne kullum mai sirri lima khuliqa lahu kowa an halicci shi an yi sare masa irin rayuwarsa to kowa mana ya zauna haka manzo Allah ya ce a ba haka bane kowa ya aiki imalu fa sayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ku yi aikin Allah zai ga aikin ku manzo Allah zai ga aikin ku mu'mine ma da su ga aikin ku kaga ashe dole falan kama shi min mutabatilawa wannan in dai babu hawa a cikin lamari to kusan ilahu yubadu kenan Allah wanda bautan zuciya son zuciya to wani Allah ne wanda aka kafa shi ake bauta masa wa shahidu haza dalilin wannan yadda za ka gane ana babal rajali akwai wani daga cikin mazaje da hala baladin gariban ya shiga gari yana bako faja ila dukkanin sai je wani shago leshtari alhalla don ya sai maɗi fara lawani mamlu'atu haram sai ga kofuna an cika su da giya wa zanna annahu khallun sai zaton ba giya bane maɗi ne faƙala lahu sahibu dukkan sahibu dukkan sai mabucin dukkanin shagon ya ce masa ashe in tanzuru me kake kallo ina ma yi hamrun abinda nake gaya ma abinda ka ke ganin giya ce ƙala sai fada hina izin a lokacin shi wanda yake kallon giya ya ce lazimini fard wa dole na ya lizince ni sai na aikata abin da zan aikata fashtagala bi ihraqi sai kama fasa ƙuryar wa kasara awaniha ya kakkarya ƙurayen wa kada wuji da fiha sabu'una qistan sai ga kama ce kuɗi mun ce sile saba'in fakasar mina tis'ina sai kakkarya ƙisti ɗin na rabon guda casa'in min sittin da tara ko baƙi wahidin sai ba ɗaya fazanna rabbul dukkan shi kuma mai shagon sai zaitun ana amiral balada sarkin gari ne a rasalahu layab ala zalika ai in ba sarkin gari ba ba wanda zai sa shi wannan azatansa ba fazafa li amiril baladi sai jojen sarkin garin wa qala lahu sai ce hal ba saliman ya kashiru lawan alhamr allati hindi ya sarki kai ka aiko wani mutum ya zo ka karya mun ƙorin giya na ƙalala sai ce a ba shi ba ne lam as shay'an ban turo wani abu fa ƙalil amiri sai sarki ya ce masa alayhi bihi al'ana a zo mun da shi fala amma a taubi lokacin da aka zo masa da shi ƙalallahu al'amiru sai sarki ya ce masa lima falta ma falta don me ka aikata abin da ka aikata ƙalar sai ce faltu ma badali na aikata abin da ya bayyana ne gare ni fafal ma badalaka kai ma ka yi abin da za ka yi ya gaya wa sarkin faƙala sai sarkin ce hal taraka she'an ce ka bar wani abu a cikin ƙwarya ƙalu sai suka ce na'am ya bari taraka kistan wahidan ya bar ƙwariya ɗaya ko rago ɗaya faƙallahu sai ce masa lima tarakta zalikar kis don ne kara kacir su lima tarakta zalikar kis don ne ka bar wannan ƙale ce lama ƙale ne rabu dukkan saboda mai shagon ne ya ce innahu hamrun agiya ce akhazani giratul islam sai kishin musulunci ya rike ne fafaltu zalika sai na aikata wannan fa'ana fi asna zalika ni kuwa ina cikin wannan tsarin haddasni nafsi raina faɗan biyan ƙalat ta ce min laka halun ma la ai ka lallai kana da wani matsayi a wajen Allah hal ta falta haza sai lokacin da ya aika wannan ya aikata abin da ya yi fataraktu sai na bari ohibtu an ya kuna zalika hazin li nafsi sai na ji kunya na ji tsoro kar wannan ya zama rabon son zuciya ne faƙala lamiru sai sarkin ya ce ukhrujuhu anni fitar da shi da gare ni fa inni la aqtali bihi ba ni ikon yadda zan yi da shi fa kharaju suka fitar da shi ba abin da aka mar kaga hawa akan son zuciya ne nafsin nafsin abin akhazat ni giratul islam fa faltu zalika abin da yayi to a ƙarshe wahibta an yakunu zalika hazzan li nafsi kunya da naji tsoron da naji kar na yi dan son zuciya ne na yi dan son zuciya ne to wannan ne sarkin ya fita da shi warwiya anna rajulan akwai wani mutum kaddima ila baladin ya zo wani gari fawajar fiya shajarar tuwar minunilla sai ya samu mutanen garin san bauta wa bishiya falamma asbaha da gari ya waye a hazafa asan sai neme gatari wadda bai laiha sai ya tafi dajin leƙaɗa hadin ya sare bishiyar fatar da iblisu fi suratun rajulin sai iblis ya fito masa a siffin mutum faƙala lausai ce aina turidu ina za ka ƙala ya ce uridu hadin shejarata ina son je wajen wannan bishiyar ne alaci tubo domin dunin lalle na ƙaraha wanda ake bauta mata ba don allah ba don in yanke ta ƙala lausai ce oturha ka kyale ta warje ka koma ta jidu inda ra'asika salasata da rahimu za ka gani a wajen kwanciyanka an aje maka dirhami guda uku kaga an biya shi kenan faraja sai kuma ya kuma falla mai jid bai samu kudin ba faraja min lagadi sai washe gari ya dawo liya kada ha dan ya sare bishiyan fatar tu bilisu sai bilis ya sake fito masa fitar a kan hanya faƙalalau sai ce aina turidu ina za ka ƙalalau sai ce kada a tilka shajara zan yi sare wannan bishiya ne allati tubadu min dunillahi wanda ake bauta mata ba dan Allah ba faqalu sai ce masa yarji ka koma fainaka in dubta haula idan ka je ka kewaye gefenta darabto min ka ni kuma zan kashe ka fa inna nahdatul ula kaga zaburan san tashin sa na farko Allah ya nufa na biyu son zuciya ne don ya nemi kudin ne bai samu la yi kawo maka fiye ahadun babu kuma wanda zai tsaya maka wani haɗatu ka hazi faina na haɗatu wula tashinka na farko la yi kawo maka fiye ahadun ba wanda ya isa ya tsare ka da ka ji za ka aika da wani haɗatu ka hazi amma wannan lima fata ka min hazika ka nemi kuɗi ne ka rasa a ƙarƙashin wajen kwanciyanka da baka nema ka rasa ba da baka zo don Allah ba ma'ana hawa mutu bayan kenan Usulam shauciya ne ya ce wannan shine iyaka in ta mini imlahi alaina wannan ana magana kan hawa mutu ba'an ne akan son zuciya ne babu abin da to abin da za ka yi mamaki abin da za ka yi mamaki yadda kowa ya lalace kowa illa man asamahullahu sai kaɗan malami za ka bashi misali aka ce ga kuɗi ka je ka raba waɗansu insha Allah bizinillahi illa na jira sai ya rage wani abu to wanda ake zatansa wajen amana aka same shi da ƙyar ko a ba mutum kuɗi a ce a raba sai ka fara ajiyewa a jihunka me yasa ba za ka riƙe a hannunka kowa ya ga kuɗin ba sai ka ajiye a jihu tukun daga baya ka cire akwai nafsu akwai nafsu kuma idan yanzu ka duba yara yara ga su kananan nan wannan yara haka in ka ba ɗaya ka ce ya raba ba zai bayar daidai ba sai ya ware nan shi tukuna ko kuma sai ya yi seniority to nan duk baki ɗaya lalacewar mu daga ina ne ai kowa yawancin abubuwan yana jikin kowa yana bai bar masu mulki bai bar talakawa bai bar malamai bai bar yawanci ilamin a samahullahu to sai ka ga shebacin ya zo ne kawai ya zama ruwan dare ga baki daya mutane suna cikin ɗimocewa shi yasa bala'o'in da ke tsakaninmu sai dai a ci gaba da rarrashin ubangiji sai da rarrashin ubangiji domin duk abubuwan da ake yi ana taɓa abubuwan da allah baya so ne Allah ke yi. Wasu mitu ya ƙulu, na ji shauciya ne yana cewa, kullum ma halaka Allah fi duniya duk abun da Allah ya halitta duniya minar dawabi na daga dabbobi kullaha mahalukatun fil jannati. Dukkansu an halicce su a cikin aljanna, illa arbatun sai guda hudu kawai, alkalbu wal kirdu wal hanzir wal wal hanziru wal kanfazu daga kare babu kare a aljanna walƙirdu babu bili a aljanna walhinziru babu alhanzir a aljanna walƙamfazu ka bewa babu a aljanna wa jami'ar dawabul ardi dukkan dabbobin ƙasa la ta da jannata ba wanda za ta shiga aljanna illa al'asha al-mustasniyatu sai wanda aka aka istisna ya aka toge su misali na katu salihu kamar taguwar annabi salihu alayhi salatu wasalam wa fasilatiha da ‘ya'yan ‘ya'yan ‘ya'yan taguwar wa tsayar suleiman da tsuntsun annabi Sulaimanu wahuwa huda-huda shine hudu-hudu wallahu alam aw sarandin wa himaru uzairi da jakin annabi uzairu wa kabash ismaila da ragon annabi ismail alayhi salatu wasalam wa himaruhu sallallahu alaihi wasallam da da da jakin annabi muhammadu wa naqatuhu da taguwansu taguwan manzala wa bagalatuhu da alfadarin manzala wallahu alam Allah shine kuma masani wakila wa kalbu ahal ahal kafi da karen mutanen ashabul kafi to shi kuma ya Allah ya Allah zai mai da shi ya Allah zai mai da shi wannan su ne amma babu babu jaki a aljanna babu kare a aljanna babu biri a aljanna babu alhanzir babu kamfazu in ta mini imlayi wannan imlayin shautu jani radiyallahu ta'ala nu ya cika abin da ya faɗa wa min imlahi radiyallahu anhu qala daga maganar shautijani yana cewa halaktul jannata ala rahash isaini wa hamsin alfa sanatan an halicci aljanna ne a kan shekara dubu da dubu hamsin da biyu sanatan shekara min man sha'il alami daga kafin faran man sha'il alami a fara alam to an halicci duniya da wannan wa halaka adam Allah ya halicci annabi adam alayhi salam ala ra'si isnaini wa sab'ina alfa sanatin shi kuma Allah ya halicci annabi adam a shekara dubu saba'in da biyu alati alfa sanatin min man shi al'alami a cikin mafaran alam قال الرفاعي امام رفاعي يتي ان الله ثلاثمائة الف عالم Allah yana da alam alam alam alam yana da dubu ɗari uku ne alam alam alam dubu ɗari uku ne Ah, al'arshu al'arshin ubangiji bijami ma fi jofi da duk abin da ke cikin cikinsa min al'awalimi na daga alam in ha alam wahid alam ne guda ɗaya alkamilu min rijali namiji kamilu wanda ake kira eh, misali manzala shi ake kira insanul kamili to abin da ke kira kuma bayansa alkamilu min rijali shine fardul jami'i shi kuma man adalahu Allah ala jami'iha yana daga cikin wanda Allah ya masa itlai akan dukansa walaysa zalika ba kowa yake samun wannan ba illa fardul jami'i sai fardul jami'i shi kadai ne wa masanatu shi kuma shekara a wajen Allah fakanat awwalu amrin ayyamiha farkon kwana na horon kwanakin ayyamu rabbi shi ake kira ayyamu rabbi wa yawmu rabbu huwa ma qala subhanahu ta'ala shi kuma kwana na rabbu shine ubangiji yake cewa wai na yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna kwana daya a wajen ubangiji ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne na duniya mimma ta'uduna rayuwar da za ka yi ta duniya rayuwar shekara dubu amma kwana ɗaya ne a wajen Allah kwana ɗaya ne shi yasa a alam abin da ake zama na cikin gida misali mutum ya kalla a alam abin da zaman kwana ɗaya in ba a duniya ba shi yasa duk wani kwana ɗaya a cikin mahaifiyar mutum ba a duniya ba ne wancan hali ne na barzahu ko ƙablal buruzi shi kowane kwana ɗaya na duniya kafin ya zo duniya mutum yana kwana ɗaya shekara dubu ne saboda haka fatan yana mani kwana arba'in kwana dubu arba'in ne alaƙatan kwana arba'in shekara dubu arba'in ne suma ya kunu mulgadan kwana arba'in shi ma shekara dubu arba'in ne mutum kafin a mai da shi daga mani a mai da shi ya koma gudan jini ya koma gudan tsoka kafin a hura masa rai shekara dubu ɗari da ishirin mutum yake a cikin mahaifiyarsa kafin ya fito duniya saboda wayin da yomin inda rabika ka alfi sanatin shi kwanakin ba irin kwanan duniya ba ne kai a duniya kana mana kwanan kana mana lissafin kwana daya shi kuma wajen Allah shekara dubu shekara dubu ne to wannan shi ne shi ma kwanakin ya sha bamban domin akwai wanda sala sa'idin ku jaza bil waqi ko ina rasana nuh ila qawmi wa inda kamsin alfa sanatin ko akwai kwana daya a wajen ubangiji wanda yake daidai da shekara dubu hamsin shi ma wancan gurin daban-daban ne wannan hadaran daban wancan hadaran daban ba iri ɗaya ba ne wa hadha al-yawm al-mazkur wannan rana da ake ambato inna ma huwa mimman sha'al alami ana magana ne daga faran halittar alam ila khalqul jannati zuwa lokacin da Allah ya halitta aljanna wa ma khalqul jannati wa ma khalqul jannati ila adam amma halittar aljanna zuwa ga annabi adam fa huwa aqsaru minha shi ne fi takaituwa daga nan yanta wasila sai na radillawan an tambaye shi wata jani an ainiyata zati menene ainiya na zati wasu sifati da sifa alatiya mota ƙidin muhaƙiƙina shi ne ainihin wanda almuhaƙiƙina suke yi tikari min ahalillahi ainihin zati me ainiyatu zati wasu sifatu ainiya na zati menene ainiya na sifa allati ya mota gidul mahaƙiƙina su almahaƙiƙina min halillahi su suke kallo fajabar zillahu na bi kauli sai shautu ya ne amsa amma zatu shi zati min haisu ma hiya yadda take haka take fa hiya ainun qa'imatun wato ainun qa'imatun tsayiya ne wahiya mutasifatun ita kuma an siffata ta ne bi jami'i sifatul uluhiyya da dukkan sifa na ilahu wa asma'iya da sunayenta lakinnaha sai dai ita fi gayatul budi tana cikin tsananin nisa wani hatu sa'uba tana cikin ƙarshen ƙarshe fil idraki laha ba riskanta wal ilm biha ba a saninta walaisa li ahadin min almuhaqqiqina ba wanda ya san ɗaya daga cikin almuhaqqiqina bal wala jami nabina ko dukan annabawa wal mursalina ba kowa ya sani ba ma da qudatul uzma illa rasulullah illa rasulullah ku ninka gyara zama ku gyara ku daina babboɗe haka wajen zaman karatu mala'iku suna gudun walai shaladin min lam haƙiƙina babu wani muhaƙiƙi wanda zai sama wala jami nabina ko annaba wal mursalai ko mursalai ma a da ƙudurwatul uzuma annabi muhammadu shine shi kadai ya san me ake nufi shine ya san zatin allah an yi bihi ilma babu wanda ya san san wannan sai annabi au duraka la haqiqatun ko kuma ya riski haqiqarsa tumazi biha an gairiha wanda da ya dace ya yi tamizi tamizi an gairiha ka tamayizul ashai kamar yadda ake wawware abubuwa ba'daha an ba'din wannan daban wannan daban wai na ma ma'rifatuhum sanin su biya daita wai da rakim la da yadda za a yi drakinta ko kadahun bil ajazi anha shi yanke su shi ne yanke su bil ajazi anha da gajiyawa gabarinsa ma hitiraki zawatihim tare da kikkita zatinsu min haibatin daga kwarjinin azamatiha buwayen Allah wa jalaliha da jalalansa wa misali zalika fi shahidi yadda abin yake yadda yake yadda za ka gani laufar na da za mu kadarta rajulan mutum a kama makaho laif sirshen bai taba ganin komai ba wa na holan nari a kadarta yadda za ka yi ka gane zatin Allah a ji akwai shudi akwai ruya to a kadarta ba wanda zai yi a yace to a kadarta shi lafar na takdiran kenan a kadarta rajulun akamahu mutum ne makaho life surashan tun da yake bai taɓa ganin komai ba woda na hawalar nari sai aka sa shi kusa da wuta ƙariban mina ya kusanci wuta fala shakku annahu ya su bi hirakin nari lallai zai ji motsin ƙunan wutan ko zai ji zai ji motsin kunan wutan washi da hararatiya yanayin zafinta yanayin hararanta yana matsuwa ana karamar wala durkul haƙiƙatun amma ba wanda ba zai iya riskan hakikanta ba lifa wata basari saboda bai da ido ko zai gani ba zai gani ba har abada ba zai gani ba sai dai kwatance walaisa lahu minan nari ba shi da wani abu daga wuta illa isasin bahariya sai dai jin motsin koginta jahilau bi haƙiƙatiya amma ya jahilce ta bi haƙiƙatiya ya take bai san ya take ba amma dai an an same shi zai ba da labarin yana jin zafi ko wala qadau bi sihhati wujudiha yanke bai isa ya faɗi ingancin samuwanta ba wamti ya zo an gariya balle ya ce wutan iri kaza ne ga irin bai taɓa sani ba bai taɓa sani fa haza wannan gayatu ma tuma tam tazbi zatu wannan shine abin da ya faɗa maka a zati an ashiyayi daga abubuwa fiya da misali a wannan misali wa innam li idraku linari zai riski wuta ne ru'eta ainiha bi ainil basirati bi ainil basari wa ina ma al idraku linari yayi idraki wa wuta wajen gani ainiha idanta da yanil basari da ido ba zai gani ba wa qazafu fiha amma jefa shi ciki hatta ya tariku biha zai kuna da ita fa haza huwa mudriku li haqiqatiha in aka jefa shi a ciki in ya fito ya kone zai ce ya san wuta amma lokacin da ke matsar da shi da wutan bai san bai santa ba amma jefa shi a ciki ya santa walakin galabo ala haza wannan shine zai sa mutum ya samu fahimta me ya wuta kullum sai muka ce fagayatu idrakil muhaqqiqina iya riskan almuhaqqiqina min zatin a gane me zati wujudan wajen samuwa hubbaha fi zawatiha sonta yana cikin zatin wa zalika amru sabun wannan lamari ne mai wuya almultalqa wanda za a riska la dariku bil maqali magana baya sa ka riskutan sai in ka shiga widara kuma hiyatiya ka riski abin da ke cikinta hasiyatun wata tsantsanta fi zawatin cikin zatin su fayya yadda take wa in kan hajabat al-khalqu ala nazari ai an hajjabe dukkan halitta ga barin gani ila ya zuwa gare ta falilwasili shi wanda ya sadu da ita ihtaraka zai kone warabun shadidun zai ji tsoro mai tsanani wajalun da firgita min haibata azamatiya saboda girma haibanta wajalali da jalalanta fahaza wannan iyaka saninka da zati shine fahaza gayatu malahu min zati iya abin da zaka iya riska kenan iya abin da zaka iya la zaidun ba kari akan haka wani za ya ƙudu saboda haka ake cewa al'ajazu an darkil idraki idraku al'ajazu an darkil idraki idraku idan ka ce kayi kayi ka gane wutan ba ka gane ba matsuwanka da wutan to ka gane wutan al'ajazu an darkil idraki idraku wal basu fi zatin layi ishiraku kai bincike ka ci kana sun sai ka gane aniyatu rabbi ya ubangiji ke wannan ba za ka yi duk duniya ba wanda zai iya illa rasulullahi shi kadai ne babu annaba babu mursale babu wanda zai yi idraki annabi muhammad shi kadai ne domin shi kadai ne ya ga Allah ya rab fa a nan ne ya ƙulul masabihu mai tasbih ke cewa subhana man la wasula li ma'rifati illa bil jahli bi ma'rifati sufancin kenan shine dakikan mutane da suke kawo in sun ji irin wannan kalma su gigice saboda ba su san Allah ba ba su san manzo Allah ba eh subhana man la wasulu li ma'rifati sarki ya tabbata ga wanda baya saduwa da shi limarifati ba za ka iya saninsa ba ba yadda za ka yi ka san ubangiji illa bil jahili bi marifati sai dai ka jahilta da saninsa jahilcinka shine saninsa jahilcinka da ubangiji shi kuma shine sanin ubangiji amma ka san ubangiji uriyanan ba zai yi ba ba zai yi ba man la wujudu li zati min zati fa wujuduhu laulahu ainu mahadi akwai wani baitin shehu balalu mi ainin lahi aina hidayatin wa iyaka na qadl mawaddi ila al-ba'si wai ya ka an naƙadar muwaddi ilal bahasi bincikenka balalun bi ainihin lahi ka ce ka ɓace a sanin Allah balalun bi ainihin lahi ka ce ainihin lahi ainihin zatiya ake nufi balalun bi ainihin lahi ainihin hidayatin in ka ce kayi kayi ka san Allah ba ka san shi ba to shine shine sanin Allah eh shine sanin eh amma kayi kayi ne ka sani ba ka sani ba to ka san shi kenan wai ya ka na qabil muwaddi ila albashi karka ce za ka yi wani bincike ka tsaya nan kawai amma tsada ka kusa wuta ne ka ji zafin sa ka gane Allah shikenan ka san shi haka ake cewa kamar shuhudi umman shaida min kuma shara bale sumu duk lokacin da kana zaune a nan aka ce ga wata ya fito wata ga wata ga wata ayi ayi ba za ka iya gani ba amma wanda suke gudun sai ɗaya ya ce wallahi Allah ya nuna mu na biyu wani ce wallahi Allah ya nuna mu iya gurin dole yana kanku shaida kenan shi ba ru'iya ba ne ba kallo ake ba ba za ka kalla ba amma ga kanan a gurin kuna gurin amma kai ba ka kalla ba shine komin shaida shi yasa mun shaida min kuma shahara fada ya sunmu in kana gurin aka ce an gani to ka yi karkace sai ka gani ƙarfin idon ka ba yadda na wani ba shuhudi kenan to shuhudi akwai abubuwa da yawa da kawai jahilai sun suna ta abin da suka ga dama akan sun san Allah kuma ba sani ba Allah ke wa mas kuma mai shi haka ina da wa ma sifatul ilahiyya lil arifina amma siffa kaga zati mun yi maganar zati sifatul ilahiyya lil arifina fiha idrakul hissi shi kuma ana riskansa hissiyan ba ma'anawiyan ba la tukshafu da ibaratin minhu shay'an babu abin da ibarar sa za ta bayyana maka inna ma yakashifu zawqu shi kuma ana ganewa ne bi zawqi wal hal da halin da mutum shi wa misalin zalika misalin wannan fi shahidi halawatul asali wa sakari ko bambancin zaƙin zuma da siga a ce min mararatul hanzali da kuma ɗacin nan na guna shi ne hanzali wasabari da kuma ɗacin bala'in haƙuri matsalan ma mulauhatin milhi tare da kuma gishiri ma harkatil harifati harikaci ma hirfatil harifati tare da gishiri da wani da abin da mai sunansa kanwa ma alhamudatul hamidi da menene hamuda kamar shi ne kanwa ako mai ruwan kogin da yake fito daga jikin dan adam akwai ruwa hudu ne yake fita cikin kwakwalwa ko a wannan ma'u azabun ko wannan hamilun mai tsani yawato hamilun shine yana kama da kanwa ko eh gishiri kuma shine ruwan ido eh? na kunne kuma shine murrun ruwan daci ko duk suna fitowa kogi da ne marajil bahrai ne iltiƙiya ne bai na barzawun layu kogi dai suke fitowa amma ko in ya zo iya gurin sai ya zama irin shi kowa duk wanda yake fitowa a jikin kwakwalwar mutum haka yake amma nan ya zama mai daɗi nan ya zama hamilun nan ya zama murun nan ya zama malihun amma kogi da ne to wannan kogin shi riskansa ya za ka yi ka yi bayani wa mutum tsantsan ruwa wanda aka sa gishiri da tsantsan ruwa wanda aka sa siga da tsantsan ruwa wanda aka sa zuma amma zallan sabbi ya koma kamar ruwa bai bambanta ba da tsantsan ruwa wanda aka sa ɗaci da tsantsan ruwa sai aka zo aka ce ya za ka yi ka bambanci kuma ka taɓa sanin zaƙi ba ba ka taɓa sanin zuma ba ba ka taɓa sanin siga ba ba ka taɓa sanin abu mai ɗaci ba ba ka taɓa sanin abu mai mai hamidun tsani ba duk ba ka sani ba amma sai aka zo aka zuba maka su iri ɗaya kwano hudu sai aka ce ana son ka bambance najin za ka iya bambancewa ba ka taɓa sanin su ba amma mama ana son ka bambance shi ya zai sai ka dan nana haka ne to wani shi ake kira zoki sai ka dan nana ɗanɗanan shi zai baka labarin ya yake ka ɗanɗani wannan shi zai baka labarin ya yake ka ɗanɗani wannan shi zai baka labarin ya yake to wannan shi ne sifa na ubangiji ana sani amma ban da zatin Allah shi hissi ne amma shi bi zauƙi durak bi zauƙi durak in ba yi wannan ba ba zai yi ba idza farna shasan in mun kaddarta mutum lan yuzuk min ha shay'an bai taba dan dan wani abu daga cikin wannan ba wala ya'rifu la qai'un ba zai san wani hakikata ba yuqalu lana masalna mace akhbaruni an haqiqatal milhi fil mali ba ni labarin da ya yi gishiri ke cikin a cikin abu na gishiri wal mururatu fi marin ya bambancin ɗaci wa harikatul harifil harifa wa haqiqatul hamil fil hawamid wa haqiqatul halawati fil halawati fala shakka ba makawa an naqula lahu mu ce masa alibarat alibaratu la tankashifu laka an hadhi shay'an baka yi saka san ko ɗaya ba ko zai yi fa kadhalika haqaiqu sifatul ilahiyya haka nan dole sai ka ɗanɗana tukunna ka gane ga irin kamansa dole shi ba da karatu ba ne duk abin da aka faɗa maka a sai ka shiga shi yake kira zauki shi yake kira hali mutumin da bai taɓa son bacin rai ba ya raka yi me za ka iya gaya masa har bai sani ba amma aka kundumo aka zuba mara wani yankin bala'i a lokacin da ya sani saboda haka ya ɗanɗana ya ji zai ba da labari Allah ke latin ka shi fil ibaratu ana shi inna ma turafa haƙaƙiha ana sanin haƙiƙanta ne bi zauƙi wal hali da zauƙi da hali wa ma ruju sifati kulli ila shay'in wahidin amma yadda duk komai ya kuma abu daya aljawab an haza anna sifatul wahidati sifa guda ɗaya Allah tarju ilaiha jami'in sifati wanda ake koma da dukkan sifofi ba ta siru biya sifatin waye da ta da zama sifa da kullum muka ce hiya martabatul uluhiyya shine martaba na uluhiyya wai hiya martabatul haqqi shine martaba alhaqqu subhanahu wataala fal uluhiyatu uluhiyya sifatun wahidatun sifa ce guda ɗaya wa haqiqata haqiqata tawajjuhu jami'a gairi ilai komi ka juyartar ka mai da shi wajensa bil ibadati ka yi ibada dan shi wani hudu ka kaskantar da kai dan shi wata zallulu ka sunkai da kai dan shi wata saguru ka kaskantar da kanka li azamati saboda girman sa wa jalalihi da jalalansa wa hazihi wannan asifa ma wudatiya da muhadatiya da kadaita ta istajarakat jami'il mawjudati shi ake son kowane kasance ce ya shiga ciki fala shazzu anha ba zai ware ba shi ko da kadan suma zi sifatul wahidat wannan sifa ce guda daya wayal uluhiyya shine ubangiji Allah la su ittisaful haqu ba inganta ba siffanta Allah biha da ita subhanahu ta'ala illa idza tasafa bi jami sifatil kamaliya duk wani sifa da ka siffanta ba zai siffantu da wani abu na nukusani ba sai na kamala wala isma'il kamaliya da sunaye na kamala aina falawin adama minhu sifatu inda za a rasa wani sifa a ismin fiye ko wani suna na shi subhanahu wataala lam yasihi ittisafu bil ilahiyya ba misali wannan wani shashasha wai da aka ce shedan aikin Allah yake yi sai ransa ya baci ya yi ta fada wai Allah ba turo shedan Allah ba turo shedan kai jahilci bai yi daɗi ba kuma malami gage mu zage-zage amma bai sani ba kuma bai san bai sani ba Allah ya sauki Allah ya sauki Allah wannan su aka ba su amana mutane su ja su an ba su amana mutane ne su ja su to a kai su ina halaka idan aka cire suna Allah da modillu ba Allah ba ne bai kai ba shi kuma modillu suna ne na sifa wannan karatun aiki yake shi ne bu'istu lil gawayati wa laysa li min al gawayati shay'un hadisul qudsi ne Iblis an turo shi ne don ya batar, amma batan ba a hannun sama ne a hannun Allah ne, ma'aikacin Allah ne. Bu'istu lile da ya ce, walai salimi na lai da ya ce shehun, manzala kuma an turo shi ne don shiryarwa, amma shiryan ba a hannun sa ke ba a wajen Allah ne. Ma'aikatan waye. Fala. To, kai jahilci wato wani lokaci gaba ki ɗaya mutum ya zamo ka zo kujeran da ba ka kai ka zo ba ka tsaya kuma kan ka kai tashin hankali yana ta maimaita na ce da ma ya yi haƙuri da magana ɗaya bayyana jahilci ne hadisul qudsi ne nassin qur'ani ne komi ba bai isa ya canza ɗaya ba kuma niyaba na manzala sallallahu alaihi wasallam kujeran na annabi muhammadu ne duk halittar da Allah yi a cikin annabi muhammadu aka cire wujudul kauniya ya kasance da mala'ika rauhani jin mace shaidani shaidan daga cikin annabi ne jinnu daga cikin annabi ne mutum daga cikin annabi ne dawabu daga cikin annabi ne a ce menene jamadu daga cikin annabi muhammadu ne ɗaba'iyu duk daga cikin annabi muhammadu ne babu wani abin da annabi ba shi da hannu a kansa amma saboda kidahumanci bai san halitta yadda badawul haliki ya Allah ya fari halitta me farkon halitta ya aka yi rahmaniya ta ce farkon halitta bayan rabbul izzat Allah ke wa rahmati wasi'at wa rahmati sabaqat ghadabi ga a dama an tsaya an yi karatun tukuna in an yi karatun ba son zuciya ba jahilci kulliya ce kuma Allah ya ce kul kullu min indillah a cikin alqur'ani a ayin in an ba ba kullu tabidiyya a in ka faɗa haka kai ma ka ba ta kanka lokaci in ne ke ka zo kana sani a za ka yi karatu ne a level ɗinka amma ya zamo ka sani
yana da kyau ka rike su da nassin da ba yadda mutum zai yi da shi dama a cikin wani wani abu su jawahar lubanin da suke gadaran da su yi magana a kanta sun iya kashe ta sun yi rusa ta ai ba su santa ba ne saboda sanin annabin da aka yi a kan jawahar lubanin ai ba su zo gurin ba ai shi ne bala'in da wani aka yi ta rarrafe shi yasa wasu suke magana ya kamata a- a dinga musu shiru shirin in aka musu shiru su dan izala duk abin da ya faɗa kai masa shiru to shi kenan ya hau kuma da wannan zai halaka da mutane amma in ka dawo masa ga dai jawahirul ma'ani ita ce a gabanmu kuma an karanta ta duk duniyar nake karanta ta alhamdulillah in akwai gyara a gyara in akwai gyara a gyara mu ji abin da kake zaton ka gyaran kai ne jahili a kan baka san abin ba ne kuma dan ba- dan mutum bai san abubuwa sai ya daina faɗa Ab- ai ba haka ba ne don baka sani sunan ka ko baka sani ba amma ƙa'idan ma- ma- wanda bai sani ba haƙƙinsa tambaya ko mala'iku ma tambaya su kai haƙƙinsu kenan haƙƙin wanda bai sani ba ya tambaya in ya tambaya a gaya masa haƙƙin wanda ya sani shikenan ya sanar haka haka ya kamata amma almar'u la yadri wa la yadri annahu la yadri mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba kaga ya zama tashin hankali suna halakar da mutane bai dace ba Allah ya kiyaye na tsaya na اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره مقدار العظيم صلاة تملا الازل والابد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بيد ما في علمك يا واحد يا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله الفاتحة
يا رسول الله